الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ne ko da takwas kai ashirin da takwas ko ga watan zulka'ada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil izziya fi fiqhil malikiyya littafi ne dai na babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan muqaddimatul izziya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah wannan kuma shine darasi na 128 muna nan dai muna tattaunawa game da abin da ya shafi hada-hada ta kasuwanci irin wadda ta halatta da kuma wadda ta haramta a darasin da ya gabata mun karasa tattaunawa game da wato wasu mu'amalolin da ake yi da kuɗi waɗanda suka halatta wanda musulunci ya kawo su a madadin riba tunda an hana riba an kuma toshe kofofinta to sai kuma musulunci ya bude wasu kofofin halattattu waɗanda mutum zai yi ya samu kuɗi na halal to bayan mun gama tattaunawa sai muka shiga bai'ul murabaha bai'ul murabaha malai yace ya halatta duk da cewa yin sabaninsa shi yafi saboda shi bai'ul murabaha akwai yawan bayani da shi mai sai da kaya zai ta faman yi a cikin irin wannan cinikin to sau da yawa garin yin wannan dogon bayanin zai iya manta abinda ko kuma ya rafkana daga abinda zai iya cutar da shi a cikin wannan cinikin tunaninsa ya tashi daga wani abu ya koma zuwa ga wani abu wanda malam ya kawo mana sharuɗan bai'ul murabaha wajen guda goma da wajibi ne ga duk alba'i'u mai sai da kayan da zai yi irinsa to sai ya ainihin wato cika waɗannan sharuɗa guda goma to bayan nan kuma mun tattauna game da ainihin wato at-tadlisu fil bay wato tadlisi boye aibun kaya ga mai siye wanda shi ma ɗaya ne daga cikin irin abubuwan da suka haramta yin su a kasuwanci mun karanta hadisin da ya tabbata daga Abi Huraira inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin wata rana ya zo wucewa ya sa hannunsa a cikin wato wani ainihin baho da ake sai da kayan aune-aune sai ya jiyo danshi a can ƙasa sai yake tambayar mai wannan kaya sai ce a yayyafi aka yi ko ruwa aka yi sai ya jika to shi kuma mai kwanya bashi a sama sai ya binne shi ya mai da shi ƙasa annabi ya ce me ya hana ka tono jikakken ya zama shine a sama mai siye ya gani in yana da sha'awa ya siya haka in baya so ya bari sai annabi ya ce man gashana falaisa minni to mun tattauna game da wannan to sai muka tsaya akan at-tadlisu yakunu bi wasa'ila mukhtalifatin ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace wat-tadlisu shi magudi da rashin gaskiya da boye aibin kaya a cikin ciniki to yana iya shigowa ta hanyoyi wasa'il akwai wasa'ila mukhtalifatin bi wasa'ila mukhtalifatin yana iya kasancewa ta hanyoyi mabambanta hanyoyi da dama faminha daga cikin irin hanyoyin da ake iya samun tadilisi a cikin kasuwanci awwalan na farko bil fi'ili a aikace mutum yayi magudi ko ya boye aibun ainihin wato kayansa kamar yaya sai ce ka ihdathi fi'ilin fihi kamar mutum ya farar da wani aiki a cikin wannan kayan ya sabunta wani aiki a cikin wannan kayan auta gayirihi ko a canza wa kayan kamanni a canza masa yanayi a canza masa sufa bi qasdil ihami da nufin basarwa da nufin batar da wato da sawu da nufin rudar da mai siye kada ya fahimci irin abin da aka yi na canje-canje da sauye-sauye a cikin wannan kaya sai ce ka taujihil bida'atil ma'arudati lil bay' kamar fuskantar da hajar al-ma'aruda wato hajar da ake aka tallata ta lilbai idan a siyar da ita a fuskanci wani kaya wani wata haja wadda an kai ta kasuwa don siyarwa bi wad'il jayyid fil a'la ta hanyar sa kyakkyawa a can sama marar kyau kuma yana can ƙasa wannan nau'i ne a aikace yanzu ga kaya haja ce za a kai ta kasuwa sai a ce to a dawo din na sama saman nan in an gansu za su ɓata kasuwa a mai da su abin ne sa ƙasa a ɗebo rusa-rusa ko lafiyayyu ko nunannu ko masu kyau a zuba su a sama wanda za su zamanto masu ban sha'awa da jan hankalin shi ainihin mai siye wanda da ya kalle su za su ba shi sha'awa ya je yana so ya siya to in za a kai kayan kasuwa sai a haka don haka nau'i ne na tadilisi wad'ul jayyid fil a'la a sanya wanda yake kyakkyawa mafi kyau a sama ɗaya kenan wa dula'i al athar wal mafrushat al qadima da kuma fenti kayayyakin gida shine al athar ga wasu kayayyaki na gida za a kai su kasuwa kamar fridge kamar tv kamar ire-iren waɗannan kayayyakin sai a ɗan kawo wani mai ko wani polish ko wani abu sai a ɗan yi musu fenti yanda in ka je kasuwa ka ganta kai za ka ce wannan plagzima ɗin sabuwa ce ƙila ma a samu wata leda a yi rafin ɗinta firij ɗin shi ma duk wani ɗan koɗewa da wata ‘yar tsatsa-tsatsa da ya yi a samu wani ainihin wato gwanin fenti ya fente shi yadda za ka gan shi yana ta sheƙi tun da shi ma fentin akwai wanda za ka gan shi ɗan kamfani wanda zai iya maida mai da tsohuwa yarinya sai ka gan shi firij ɗin yana ta sheƙi kamar sabo wal mafurushat da furnitures kayayyakin furnitures su ma yanzu nan sai a farke wannan ainihin shimfiɗar ta sama wato shi kansa sosan na ciki wanda ake ganin ya dan lalace sai a dan cicire shi sai a mai da wani sai a kawo sabuwar shimfiɗa sai a kuma shimfiɗawa katakon ya kwana biyu ya ji jiki ya yi shekara da shekaru sai a yi man wannan rigar sai a bayyanar da shi kila ma a sa shi a cikin leda a bayyanar da shi a gaban mai sai kai ka ce sabo ne kuma nan kuwa alkadim ne kadima tsoho ne wasayyarat da motoci su ma ana yi musu haka a samu gwanin penalbitin ya je di ya bubbuge inda ya fada ya moloko shi ya dawo waje a gyara shi a sa wata sanfefa a goge a yi polish ko da ana yin haka a kawo fenti mai kyau dan kanti shi ma a feshe shi a feshe motar in aka ajiye ta sai ka rantse da Allah ainihin wato sabuwa ce litazhara annaha hadithatun dan ta fito a gaban mai tsaye kai kamar ita sabuwa ce wannan yana daga cikin nau'in at-tadlisu ainihin wato a cikin kasuwanci wattala'ubi bi addadi sayyara da kuma wasa da hankalin milomita na mota an gane ko yawa a yi wasa da hankalinsa ma'ana a hargitsa masa lissafi wannan wanda yake kirga ga irin adadin nisan da mota ta yi ta ci kilomita kaza duk mota tana wannan rikodin din tana ajiyewa wanda yanzu zaka sai mota yana daga cikin abin da ke ƙara wa mota daraja kaga cewa ba a yi tafiye-tafiye masu yawa da ita ba to wannan in an gan kai ta kasuwa aka ga an yi tafiya ta kilomitoci masu yawa da ita to sai a duba wannan milomita shine addajin sayyara sai a hautsina masa lissafi sai a sake a zubar da wasu kilomita da ta ci sai a mai da ita kamar bata ci kilomita da yawa ba litazhara dan ta nuna bi annaha qalilatul isti'mal ba a dade ana amfani da ita ba wannan shi ma yana cikin me tadlisi an gane ko ana yi ko ba yi ana yi gaba ɗaya ba za ka taɓa ganewa ba ko wani gwanin abin nan na mota ka kawo in ya zo zai ga cewa a wannan mota zai ga ba ta sha wahala ba ta yi tafiya mai tsawo ba dududu tafiyar da ta ci in ka tattara bai fi kilomita kaza ba nan ku addadin sayyara wannan milomita din aka zo aka hargitsa masa lissafi sai yake ya ya rage lissafin da sauransu wannan yana daga cikin at-tadlis a aikace wannan tadlisi ne kuma wallahi wayannan abubuwan mutane suna nan ana rayuwa a kansu ana ta cin abinci ko ana ciyar da iyalai ana ta gina rayuwa akan irin wannan rayuwar ka gaya mun yadda za a zauna lafiya ka gaya mun yadda Allah ta'ala zai yi wa mutane yadda suke so kowa in ka je ka same shi a inda yake malam in ka ji kazantar ba daɗi kawai wadda ta fi fitowa ta wane ta wane ta wane ta wasu fitattu ko kuma shugabanni su da yake su tasu barnar baro-baro ce da manyan baki ana iya gane amma za ga akwai mutane su ma suna nan mutum sai ya gan shi wato a inda yake sana'a san ka je ka tarai da yanda yake caccakuɗa abubuwa yana yin wannan tadilisin to gaskiyar magana za ga kuma ya daɗe a haka wa min ashhari amthilatihi daga cikin mafi fice a cikin irin misalin da ake bayarwa na tadilisi a aikace ashatul musarrat wato wani abu da ake yi wa dabbobi ko akuya ko tunkiya makamantan haka ashatul musarrat me ake nufi da ashatul musarrat sai ce wahiyar lati yuhubasul labnu ita ce dabbar da ake tare nonanta a tara shi fi zar'iha a cikin hantsarta birabdi sadi ta hanyar ɗaure nonon nata yaumaini tsawon kwana biyu au salasatin ko kwana uku liyajitami a labanuha don nonon wannan dabbar ya taru wa yamtali'a ya cika ihaman diddan bagararwa da basarwa lil mushtari ga mai siye biki bari zar'iha ta hanyar ya ga girman hantsarta wa gazarati labaniha da yawan nonanta da ya ga wannan sai ce alhamdulillah ya samu irin dabbar da yake so wannan ya samu iri nan kwa magudi aka yi mata tattare ta aka yi kaga shi bayan siyasa ne kawai suke magudi ba ko a tadlis da haka sai ya zo ya tattare sai zai kai ta kasuwa kamar yau muna asabar kasuwar tana ci ran talata ko tana ci ran laraba an gane ko to kawai shikenan tun yau kawai sai a daina tatsan nonon nata tana shayarwa ba a tatsan nonon ba a ba har sai nonon ya taru tsawon kwana biyu ko kwana uku ba tare da an tatse shi ba da haka za ga hantsar ta yi girma kuma nonon za ga ya cika to sai a ɗauke ta a kai ta kasuwa wannan gaskiya tana da yana na daga cikin abin da zai fusgo hankalin mai saye da ya ganta ya kwallafa rai ya sa kulafucin shi ita yake so tunaninsa in ya zo haka take diman wa da'iman da ya dawo gida in ya tatse ta sai ga abin ya lankwame kuma shiken na fata an gane to in ya lankwame to shine har a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya shahara wannan aikin masu sana'ar dabbobi suna yi annabi ya ce duk wanda ya ga an yi haka an yi masa irin wannan ya siyi dabbar ya ga irin wannan algus din aka yi mata da wannan tadilisin to ya dawo mai it in ya ga ya yadda ya bi mai ita da Allah shikenan in bai yadda ba ya dawo da ita da kwano ɗaya na dabino sakamakon tatsarta da ya yi a biya shi kudinsa. Faniyan, hanya ta biyu da ake yin tadilisi bil ƙauli shi kuma wannan a magana ne, wancan a aikace wannan shi kuma salon tadilisi ne amma ta ƙaul magana. Kalkadibis sadiri, kamar ƙaryar da take fitowa min ahadin la'aƙidaini daga bakin ɗaya daga cikin masu ƙulla cinikayya mutum biyu ko daga mai siye ko daga mai siyarwa mimman ya'malu aw mimman ya'malu li hisabihi ko kuma ga wanda ya amalu yake yin aiki li hisabihi domin yin lissafin sa aw mimman ya'malu li hisabi ko kuma ga wanda yake yi masa lissafi misali za a iya samun wani wanda yake yaron shago ne ba mai shagon bane amma shi ma daidai ɗaya ne au mimman ya'malu li hisabihi hatta ya hamila al-aqid al-akhar ala ta'aqudi ya dinga magana mai zaki ya ziga kayan nan ya kwarzanta su har sai ya dorawa shi mai san cinikin akan yin cinikin sai ya ba shi sha'awa da kuma kwadaitar da shi akan ya yadda ayi wannan cinikin walau bi gabanin koda kwa da dukan hanci a ciki shi mai siyan ba zai gane cewa akwai dukan hanci ba saboda irin yadda mai siyan ya wato ya gagada kayan ya ziga kayan ya kuma nuna kyan kayan da kuma saukin da suka yi zai ba mu misali akan haka sai ce ka an ya kulal ba'i'u idan mai sayar da kaya ne kamar shi mai sayar da kaya awul mu'ajjiru ko kuma idan mai sa kwadago ne mai sa mai daukan leburori aiki mai sa kwadago lil mushtari wato mai sai da kaya ya cewa ya fada wa mai siye awul must awlil mustajiri ko wanda zai sa kwadagon wato ya fada wa wanda za a sa yayi kwadagon hadha shay'u ya ce masa wannan abin yusawi akthar yana daidai da abu kaza ko fiye da kaza ma wannan buhun in ka bude shi wani lokaci yakan kai har kwano kaza sai a faɗi wani abu wanda ba lalle bane yakan yi daidai da kaza wannan irin wannan ita ka san kila kwano kaza ce a ce to ita wannan ai takan fi haka ma yusawi akthar shine ma'ana takan fi haka za ta iya wuce haka ma ko kuma wala masila lahu fi suq duk kasuwan nan ba irin wannan ka san dai da wuya maka ƙarya ko to wannan duk inda zaka je a kasuwa babu mai kyan irin wannan ko kaf kasuwa an kaje ba ka samu irin wannan ba wani lokaci ya ma burga ma a ce in kuma baka yadda ba zagaya kasuwar inda zaka zagaya kila suna nan da yawa a kasuwar amma dai yanayin yanda ya ziga kayan kuma ya nuna ma wahala zaka sha kawai in kuma zaka zagaya zagaya kuma in ma ka samu to da wuya ka same ta wannan farashin da na baka idan kuma kana ganin ba haka ba ka zagaya kasuwa to kaga wannan shi ma wani salo ne na mai tadilisi amma a magana audu fi ali fihi si'ru kaza ko kuma kaga kayan nan da na sallama maka an bani a farashi kaza falam aqabil na kiyarda ko shi al-mushtari kenan al-mushtari dan ya kayan maka da gaba ya sare ma gwiwa ya ce to wannan kayan na kama kawai in ba ɗebe shi kawai nuna kamar ba ya so kwata-kwata sai ya rugurguza mai shi nuna cewa wannan kai na kai wannan ai ina da shi ma nan su to suna nan tun wajen shekara biyu ma ba ma an daina tambaya irin wannan kayan aini yanzu na siya ma kamar dai kawai sai dai in taimaka ma in ka siyar ka za kawai shikenan kai in ya siyar ku ba shi kuɗin sai kamar baya son kayan ma ya tashi ya tafi sai kai kuma sai ka dauka kayan ya mutu babu shi ko kuma ba ba a siyan sa a kasuwa kaga waye kashe maka gwiwa shi alba'i'u almushtari kaga kenan abun yana iya faruwa shi at tadlisin daga alba'i'u yana iya faruwa daga almushtari alba'i'u ya zuga kayan ko ya nuna kayan yana wahala ko ya nuna ba inda zaka same shi da irin wannan farashin mai sauki da makamantan haka ko kuma shi almushtari ya nuna wannan kayan gashi nan ma shekaran jiya an kawo min wajen katan kaza ko wajen wajen trailer biyu ma suna can din na sa an kai su wire house abi da haka in kana ganin ni ina da shi ma da Allah kawai kawai a dai hakura da cinikin nan tunda haka bai ba kawai a alaji da sai ga mutum yana magiya alaji da alce maka dan kara wallahi ba fita ne in an sayar to abubuwan dama kasuwa haka take an gane ko yawa to duk wannan yana daga cikin at-tadlis wa nahu zalika da makamantan haka minal mughriyatil kadhiba na daga abubuwa irin na jan hankali na ƙarya shine al-mughriyat wato jan hankali da ziga kaya kuma na ƙarya thalithan hanya ta uku daga cikin hanyoyin yin tadlisi a kasuwanci bikitmani haqiqati sil'a ta hanyar boye haƙiƙanin yanda kayan yake an batar da kayan daga yanda yake kawai ka an yaktimal ba'i'u aiban kamar mai siyar da kayan ya ɓoye wani aibu da kayan yake da shi filma bi'i a wannan kayan da za a siyar sai ya ba da misali ka tasaddu'in fi juduranil dar kamar tsatsagewar bangon gida ƙila ba a sa fuloli sun wadaci gidan ba da haka gidan duk ya ɗan daddare wasu guraren in za a kai in za a sai da shi sai a nemo mai fulasta duk sai dan fulas sai inda ya tsatsage din nan a fente gurin babu fula a gurin kwana biyu da ya kwana biyu za ga ya sake darewa to amma kai ba ka ga wannan daddarewa ba tunda an fulasce shi an an samu wannan foti din duk an yi fentin gurin da haka in ka zo zaka dauka gida ne lafiyayye wanda kawai sai shiga kana shiga wani lokaci kila kana bacci sai ga rana kamar ra'a to wai rana ce take lekowa ta waje ne ko me ya faru an fahimta an ka buɗe ido sai ga wani wani wato wani wani babban gibi ne ya bongale yake ma dariya to wannan yana daga cikin me at-tadlis kaga shi kuma bi kitmani haqiqatin sil'a sai ya bada misali ka tasaddu'in fi jidalin ka tasaddu'in kaman tsatsagewa fi judrani dar a bango ko garu na gida wa dula'iha da kuma wato biddihan da fente gurin da yake da aibu biddihan da fenti addihan paint kenan awul jassi ko jis jis kuma shine plaster siminti ko a plus ce gurin da siminti aljas kenan a plus ce gurin da siminti ba za ka gane ba ko a fente gurin da fenti yanda ba za ka taba gane cewa wannan gurin yana da illa ko yana da aibu ba an sassake kaza an gyara shi an abin nan wa kasrin bi muharriki sayyara ko kuma wato bugawar injin mota muharrikin sayyara injin mota kenan shi ake kira da muharrikin sayyara to ila ya taba karyewa ko an taba accident da mota ya samu matsala amma ba za a gane ba an yi maka kwaskwarima wani karan shan ko kaza ya karye da an dan jona an yi maka walda inda zai walda an gyara shi shine ka kas wa kasri wa kasrin fi muharrikin sayyara kamar inda aka samu tasgaro da gazawar injin mota sai a kai ta dan ciccire mata wasu abu dan kara mata gunji ita kanta salansa dan sa mata wata reza ta dan dinga wani zihin ka dinga jin wannan zihin din yana jan ka dan ce hauka zagaya an mata wani gyara na yanzu yanzu ka hau kana zuwa ka ji tana dan kara zungura ka haka kana zuwa ka dinga washe baki a wannan ai tayi sai an kwana biyu kawai ga ma ku kulla abota da bakanike na fata an gane wa maradin fi dabbatil mubi'a mabi'a ko kuma rashin lafiyar dabbar da za a siyar irin rashin lafiyar da kila yanzu za a hada mata wasu magunguna da wasu kwayoyi ta sha in gaya ma yanzu sai ka ji ta watsake suna da irin wannan kwayoyin a yanzu mutane ma ba suna da kwayoyin sa kuzari ba to su ma dabbobi ana ba su irin wannan na sa kuzarin sai ganta tana ta kuzari ka ɗauka kuzarinta ne na fi sabilillah nan ko kuzarin kwaya ne kwaya tana sakin tangama ya ga ta kwanta sai majina a hanci kaga lamari ya lalace aw yaktumal mushtari aiban fil nuqud ko kuma shi mai saye ya boye wani aibu a kudin ya san kudin tunda ciniki ne aka yi shi da yawa kudade sai a sa marasa kyau a ciki ana samun irin wannan ko sai a sa matattun kudi wanda kai inda an fito ma da su karara ka gansu ba ka karba ba amma an yi ciniki na miliyan kaza da haka an zo da wannan rafa-rafa abin nan an abin nan an daddaure su da kyauro an zo ana ta kirga wasu akwai matattu a tsakiya wasu da gangan ma za a ce bude wannan sashi a tsakiya tsakiya duk sai a batar da su na pek ma ko to kaji ba wani ba ya sa pek za mu zo magana pek din ma wannan ana magana na na wani ya cuce ka sai ka cuci wani kenan an fahimta yawa kamata in wani ya cutar da kai sai ka bashi da Allah ko ka yafe masa irin kowali ya kaga yafe masa za ka yi kawai a baba za ka ce tun da wallahi sai dai in ka san shi sai ka maida masa in ka san wanda ya baka sai ka mayar ka ce gaskiya kuɗi da ka ban abu kaza zai karɓi ba gaskiya ka canza mu in kuma wanda ba a sani ba ne ya zo sai ka yi hankali gaban duk wanda ya zo sai ka dinga duba kuɗaɗen da ya baka ka ka koyi karatu daga nan ka kaunin warakatin na ƙadiyya batilati ta'amul kamar kasantuwar takaddar kuɗin ‘yar jabu ce shi ne ma'ana batilatu ta'amuli ai muzawwara an gane ko counterfeit money kenan shi ne wannan kuɗin kaga ya zama kuɗi ne wanda yake ɗan jabu ba mai kyau ba gashi kuma an haɗa ma shi a cikin ciniki sai kawo sai ga dubu ɗaya ko dubu kaza ko dubu kaza ba mai kyau ba ne aw za'ilatur raqamin naqdi al-musajjal alaiha ko kuma code code da ake rubutawa a jikin kuɗi dan ya tabbatar da sahihan kuɗi ne ya zamto babu su an gane ko yawa wannan irin ko dagi ko wata alama dai da kowace ƙasa tana da shi akwai arqam code da suke da shi akwai wasu wani dagi kamar Najeriya za ga daga za ga hoton shaho ko wani abu mai kama da aka ci to sai ya zamanto babu irin wannan to kaga shi mushtari ya bada irin wannan kuɗin da ya san ba ingantattun kuɗi bane shi ma menene tadlisi kana kwaɗayin kana murna kayi ciniki ya zo ya ma ciniki ashe cutar da kai yayi domin ya baka kuɗi waɗanda ba ingantattun kuɗi ba ko cikin kuɗaɗe masu yawa ya haɗa irin waɗannan yan jabin wanda ba masu kyau ba a cikin ciniki to duk wannan yana daga cikin abin da ake kira da at-tadlis kuma ba wanda baya faruwa a cikin kasuwanninmu a wuraren hada-hada kasuwancinmu da haka ba inda ya kamata a dinga yawan wa'azantarwa cewa jama'a su ji tsoron Allah a dinga tunatar da su mutuwa da kwanciyar kabari da tashin alkiyama da haduwa da Allah irin kasuwanni an gane ko saboda nan gurin za ga mutane ne dubbai suke rayuwa a gurin to wani kuma sai ga yanayin neman nasa da abin da yake ci yake sha yake sutura da sauransu akwai kura da yawa a ciki to a nan malam ya gama bayani game da ainihin wato abin da ya shafi siye da siyarwa ko kasuwanci albabul ashir babi na goma fil fara'idi shi kuma wannan babi na goma zai tattauna ne game da abin da ya shafi rabon gado jama'a Allahu azza wa jalla masailal mirath Allah maɗaukakin sarki ya tattara matsalolin gado fi salafi ayatin a cikin ayoyi guda uku min suratun nisa'i daga cikin suratun nisa. Sintani fi bidayatiha guda biyu suna farko-farkon surar wa wahidatin fi akhiriha aya ɗaya kuma tana can ƙarshen ainihin wato ayar. yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain sai kuma yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalala sune ayoyin guda uku an gane ko waɗannan guda biyu suna farko farko ina jin aya ta 11 da aya ta 12 sai kuma aya ta ƙarshe ta cikin suran wa bayyana subhanahu annaha hududallah kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa wannan matsala ta gado doka ce daga cikin dokokin Allah iyaka ce daga cikin iyakokin Allah allati yajibu yajibu liltizamu biha wanda ya wajaba aliltizamu biha lazumtar su wa adamu mukhalafatiha da rashin sabawa wannan doka au ta'addi au ta'addiha ko ketare ta au ta'diliha ko karkace mata wannan din musu duk Allah ta'ala ya hana shi yasa yace tilka hududullah waɗannan dokoki ne da iyakoki na Allah da haka wajibi ne kowa ya lazumci wannan doka ce ta Allah kuma wajibi ne kada wanda ya saba wannan doka ta Allah kuma wajibi ne kar a samu wani ya ketare ta wannan dokar ko kuma ya karkace mata qala ta'ala ubangiji ta'ala yace tilka hududullah waɗannan bayanai da kaji na gado dokoki ne da iyakoki na Allah wa man yuti'i Allah duk wanda yayi wa Allah da'a wa rasulahu yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahti al-anhar wacce ƙoramu suke gudana ko ƙorama ke gudana ta ƙarƙashinta khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta wa zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo babu rabo mafi girma irin Allah ya tsunduma mutum a aljanna Allah ya samu aljanna sai Allah ya ce wa man ya'si Allah wanda duk ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yata'adda hududahu ya ketare dokoki da iyakoki na Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha zai dawwama a cikinta walahu azabun muhinun yana da wato azaba ta wulakanci a cikinta suratul nisa'i aya ta 13 fafil ayati thalath fafil ayati thalathi a cikin waɗannan ayoyi guda uku bayyana Allah Allah yayi bayani daki daki dalla dalla man yarithu wane ne zai yi gado mimman la ya risu Allah ya yi bayanin wane ne wanda ba zai yi gado ba wa farada Allah ya farlanta ya karkasa li kulli warithin ga kowane ɗaya cikin magada nasibahu garabansa allazi yastahiquhu wanda yake cancanta sa haƙƙinsa ne in an mutu a ɗauka a bashi warattabal warithina Allah ta'ala ya tsara magada ɗin hasba ahammiyatihim gwargwadon muhimmancinsu a gado wasu hikakihim da cancantarsu a gado wa man ya hajubu akwai wanda ke kare wani wa man yi hujabu akwai kuma wanda shi ake karewa an gane ko duk akwai a cikin gado man ya hajibu akwai wanda in yana nan to ko ɗurewa na ba za ka ji shi ba kamar yadda shi ma samuwar wani akwai yiwuwar shi ma a kare shi ba za ka ji ɗuriyarsa ba wa hijibul hirman akwai kuma wanda kare wadda aka yi masa ta haramta mai gado ne kwata-kwata an gane ko wa hujibu wa hajibu an nuqsan akwai kuma wanda kare shi da aka yi ba duka aka kare shi ba an kare shi daga samun rabo mai yawa ya samu rabo dan kadan wa hadhihi alqismatu wannan rabo na gado adilatun rabo ne na adalci mimman ya alamu ma khalaqa daga wanda ya san abin da ya halitta shine Allah ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir da haka da yace lidhakar mithlul hadh al-unthayayn ya alamu ma khalaqa an fahimta ko da haka da yace a dauki kaso biyu a ba namiji a ba mace mace wato kaso daya wanda ya ga wannan dokar ba ta yi masa ba kamata ya shiga laboratory ya kirkiro wata fasaha ta halittar nasa mutanen ya ba su doka wa'annan da kake kallo wa'anda ba ka da sa hannu wajen wanzuwarsu a wannan duniya to ubangijin da ya halicce su shi yake da ikon ya sa musu doka amma wani kato mai kashi da fitsari ya ce wai an yi zalunci don me yasa aka abin da ya kamata ya yi in ya ji haushi sai ya zauna ya shiga lab ya kirkiro wata fasaha ta halittar mutane shi sai ya halicci nasa sai ya dinga ba su umarni da doka an fahimta yawa shikenan aka yi haka kaga shikenan shi baya da abin nan sai ya sha tala ya ce to wayannan shi ba na Allah bane nasa ne da haka shi yana ganin kawai in an mutu a raba daidai wa huwa al-latiful khabir Allah shine al-latifu mai tausasawa al-khabiru mai cikakken sani kuma mai bada labari fala mu'aqqiba li hukmi babu mai bibiyar hukuncin Allah wala radda li qada'ihi babu appeal in Allah yayi hukunci ba wata court of appeal sai dai hakuri ko ta yi maka ko bata yi ma ba zancan ba ɗaukaka ƙara a gane ko kuma babu wasu masana da za su ce a bibi dokar ko a bibi wannan karar ko za a samu kuskure babu wani masanin shari'a da ya isa ya yi ta'aqqubi ga hukuncin Allah wala radda liqada'ihi ba wanda ya isa ya mayar da hukuncin Allah qala subhanahu wa ta'ala aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku la tadruna ba ku sani ba ba ku da masaniya ayyuhum aqrabu lakum naf'a wane ne a cikin su zai yafi kusa da amfanar ku fiye da wane ne yafi kusa da amfani gare ku shin ku za ku mutu ku bar ƴaƴan su ci amfanin ku ko ɗanka ne zai mutu ya bar kuɗi ka ci amfanin kuɗin ka ci amfanin ɗanka Allah ne kaɗai ya sani gashi nan kuna ta rayuwa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a wani lokaci uba ne zai mutu sai ya bar yayan sai su amfane shi su ci gadan sa wani lokaci kuma da ne zai mutu ya bar babansa ko ya bar mahaifiyarsa ita kuma sai ta ci ainihin wato gadan sa faridatan min Allah wannan wani rabo ne da kaso daga Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne kuma gwani ne wa bi hadha qata Allahu an-nizaa bainan nas da wannan dokan ne Allah ya yanke ja'in ja tsakanin mutane fita da katil mayiti game da kayan mamaci ba wani mai ikon yazo ya ce ga yanda za a yi ko kar ai kaza ko Allah ya riga ya gama bayani an faɗi suwaye magadan suwaye ba sa gado farillar an karkasa ta wane zai samu kaza wane zai samu kaza wane zai samu kaza dan haka qata Allahu nizaa Allah ya raba gardama bainan nasu tsakanin mutane fi tarikatil mayyiti game da abinda mamaci ya mutu ya bari walam yatruk lil khusumati mawdi'an bai bar wa hurgima da husuma wani guri ba a mas'alar gado fa subhanahu azza wa jalla ilahan wa jalla sultana malai yake cewa fa subhanahu tsarki ya tabbata ga azza ilahan wanda ya girmama ya buwaya a matsayin ubangiji wa jalla sultana ya kuma girmama a matsayin ainihin wato mai mulki war rasulu sallallahu alaihi wasallam sammaha fara'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ambaci gado da suna fara'id kamar yadda can Allah ya ce faridatan min Allah to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci gado da fara'id wa bayyana mawdi al-asaba shi kuma manzon Allah yayi ƙarin bayani da fashin bakin inda asibai suke zuwa akwai asaba suma faqala annabi yace alhiqul fara'id bi ahliha ku riskar da gado ga ma'abocin farilla wanda suke ma'abota farilla ku riskar musu da gado ku basu fama baqiya abinda yayi saura fali aula rajulin zakarin anan ne asibi ya shigo wanda ake kira asibi a cikin gado to da wannan hadisin ne gadan asibi ya shigo annabi ya ce abinda yayi saura bayan an sallama ma'abota farilla abinda yayi saura fali aula rajulin sai a bawa mafi cancantar namiji zakarin wato mutum namiji wanda yake kusa da mamaci sai ya zama shine asibinsa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 6735 Imam Muslim hadisi na 1615 hadisi ne na Abdullahi dan Abbas al-mustahiquna lil mirath to sai kuma wayanda suke cancantar gado in kun tuna lokacin da muka zo karatun al-wajiz duk da ana mantawa sosai tunda abubuwan suna da yawa a cikin kwakwalwa ko kuma ba kowa ne kila yake da sha'awar matsalar gado ba shi sa ba kowa ne yake iya rike komai a cikin ta ba amma dai nakan dan bada wasu wato wani dan haske da duk wanda in ba matsalar ta rikice da yawa ba in ta zo gaban sa zai iya warwarewa nakan yi kokari in dan sauƙaƙa yanda za a gane basic abubuwan da suka shafi gado na farko idan mutum ya mutu to yana barin ba a cin gado sai an samu ainihin wato rukunai guda uku alwarif almauruf sai kuma me an samu alwarif an samu almauruf sai kuma me almuwarrif an gane ko ga wanda wato ga magaji ga wanda za a gada ga kuma abin da za a gada waɗannan su ne shika-shikan gado guda uku dole sai sun haɗu sannan ake gado sai in mamaci ya mutu in ya mutu sai in ya bar abin da za a gada kuma sai yana da waɗanda za su ci gada kaga kenan abubuwa ne guda uku a samu wato al-muwarrith a samu al-warith a samu al-mawruth mutum ya mutu ya ban magada ya bar abin da za a gada wannan abu na farko kenan to sai kuma a haurabo a a kafin rabon na farko za a fara shirya shi a kai shi makwancinsa a cikin wannan abin da ya bari in ba an samu waɗanda suka ɗauki nauyin hakan ba a abin da ya bari za a sai mai likafani a sai tukwane in gurin da sai an biya kuɗin haka ne a haka da wahalhalu duk da za a yi sai an yi abu na farko kenan abu na biyu sai a yi satilin ɗin basussukan da yake bi wannan basussukan ku ko da za su lashe su laƙume gaba ɗaya abin da ya bari sai an biya man bashi ba za ka mutum ba zai fara zazzara ido ya fara lasar baki cewa zai ci gado ba sai idan magajin wanda zai gada din ba abinsa in ku ana binsa to abinda ake gabatarwa kafin rabon gado shine ai satilin din ba suka da ake binsa abu na uku kuma sai a zartar da wasiyar da ya bayar amma wasiyar da ya bayar kar ta wuce ɗaya bisa uku ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza to sai a yi wannan abin na wasiya amma cikin dukiyarsa kar ya wuce ɗaya bisa uku idan ya ban miliyan uku to abin da ya ce a yi masa ko gina masallaci ko gina makaranta ko wasu cikin yan uwansa da ya fuskanci ba sa cikin gado ya ce a ba su kaza a ba wani kaza a ba wance kaza to kada ya zamto abin da ya ce a ba su a matsayin wasiya ya wuce miliyan ɗaya a matsayinsa ya ban miliyan uku kaga one over three kenan one sa to bayan abubuwan nan guda uku abin da ya rage bayan an je an yi hidimar binne shi ko wahalhalu na binne shi an je duk an kashe abin da za a kashe an biya masa bashi an zartar da wasiya abin da ya saura sai kuma magada la fata an gane to su kuma bayan magadan to sai kuma hanyoyin da ake cin gadon mutum su kuma hanyoyi ne guda uku hanya ta farko annasab hanya ta biyu azzawaj hanya ta uku alwala duk wanda kaga an ci gadansa to ɗaya daga cikin hanyoyin nan aka biyo aka ci gadansa annasab dangantaka ko dai akwai alaka da dangantaka tsakanin wanda ya ci gadan da wanda aka gada din na biyu ko kuma akwai auratayya tsakanin wanda ya ci gadan da wanda aka ci gadan nasa abu na biyu na uku shine alwala idan ba shi da ‘yan uwa babu auratayya ko kuma ba shi da ‘yan uwa to alwala yana da wani bawa wanda ya ‘yanta shi tun yana raye to wannan kaga bawan shi mamacin shine maulan wannan bawan to shi wannan bawan ana kiransa maulan ni'ima to maulan ni'ima idan babu magada maza da mata to maulan ni'ima yana cikin magada akwai maulan ni'ima akwai maulacin ni'ima babu dangin iya ba na baba babu auratayya a'a ya taba zama a karkashin mamaci a matsayin bawansa ko ta taba zama a karkashin wato ta taba zama a karkashin wance ko mamaciya a matsayin baiwata amma kuma tun kafin ta mutu ta yanta ta to kuma sai ta mutu ba ta da kowa cikin magada amma ta bar wannan baiwar ta ta ta yanta to wannan baiwar da ta yanta ita za ta gaje ta wannan bawan da ya yanta tun yana da rai ba shi da kuma magada to wannan bawan shi zai ci gadansa shi sa muka zo lissafin magadan nan zaka ji an sako su a ciki wayannan su ne hanyoyi guda uku annasab azzawaj alwala waɗannan su ne hanyoyi guda uku da zaka ci gadan wani ko wani ya ci gadan ka an gane ko to sai abu na gaba shine magada din malam ya kawo su anan amma kafin mu karanta zan karanta su guda goma ne a jumulce maza amma an yi bayani dalla dalla su goma sha biyar ne bari mu faro yadda lissafin zai fi muku sauki akwai kaka akwai ɗa akwai jika nawa kenan uku ko kaga a wannan rukunin an samu mutum uku haka ne to akwai ɗan uwa shakiki akwai ɗan uwa li'abi akwai ɗan uwa li'ummi ma'ana akwai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akwai ɗan uwa wanda yake uba ɗaya akwai ɗan uwa wanda yake uwa ɗaya an samu mutum nawa mutum shida sannan akwai ammi shakiki ɗan uwan mahaifi shakiki da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke to da kuma ɗansa shi ma ɗan ammi shakikin da ammi shakiki da dan ammi shakiki duk suna cikin magadanka takwas sai ammi li'abi da dan ammi li'abi ma'ana da shi da mahaifinka babansu daya to shi ma yana cikin magadanka ɗansa shi ma yana cikin magadanka an samu goma to akwai miji sha ɗaya akwai wa kuma na'am a ba mata ba akwai da a mun gama da layin da su goma sha biyar ne mun ce kaka kaka uba ɗa jika gaskiya ne kaka uba ɗa jika to akwai ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ai mun ce akwai akwai dan uwa shakiki dan uwa li abi dan uwa li ummi ko to akwai dan dan uwa shakiki akwai dan dan uwa li abi sha hudu sha hudu ne sha hudu ai mun mun kawo kaka da zu kaga kaka uba da jika dan uwa shakiki dan uwa li abi dan uwa li ummi ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan uwa li'abi ammi shaƙiƙi ammi li'abi ɗan ammi shaƙiƙi ɗan ammi li'abi miji maulan ni'ima su ne guda goma sha biyar to wa'annan su ne maza da suke cin gadon mutum duk wanda baya cikinsu to ɗan uwa ne wanda yake amma ya yi nisa matan su kuma su su goma ne in an buɗa in kuma an jimilce su su bakwai ne karatun sati mai zuwa fa akwai jaraba kan kallo wani ce ga yamun guda kaza kuma ka zazzara ido akwai kaka ta wajen uwa akwai kaka ta wajen uba akwai uwa akwai ya akwai jika akwai yar uwa shakikiya akwai yar uwa li abiya akwai yar uwa li ummiya an gane ko yawa akwai mata akwai maulatin ni'ima su su goma ne an gane ko su nawa su goma ne in ka hada su ashirin da biyar kenan an gane su ko to bari mu karanta abinda malam ya ce an ce saura minti biyar sai ya ce alwarithuna minar rijal magada cikin maza almustahiquna lil mirath farko kenan waɗanda suke cancantar gado alwarithuna minar rijal magada cikin maza alwarithuna minar rijali asharatun masu gado cikin maza su goma ne a dunkule al-ibnu da wabnuhu da ɗansa jika kenan wa in safala koda yayi ƙasa jikan jikan jikan jikan jikan jikan jikan jikan jika shine wa in safala misali mutun ya mutu ba shi da ɗa sai jikansa sai ya zo ya ci gadonsa shi ma jikan baya nan sai ɗansa ɗan jika kenan shi sai ya zo ya ci gado shi ma ɗan jikan baya nan sai jikan jika shine ma'ana wa in safala an gane wal abu da uba wal jaddu da kaka wa in ala ko da ya ɗaukaka mutum ya mutu babansa baya na amma kakansa yana nan to kakansa ya sako ya hau kujerar baban an gane ko idan kuma kakan ma baya nan mutum ya mutu babansa ya riga shi mutuwa kakansa ma ya riga shi mutuwa akwai baban kakan yana nan to sai shine ma'ana wa in ala wal aqu mutlaqan da dan uwa kowane iri shine wanda muka fasa mutlakan din nan muka ce akwai shaqiqi akwai li'abi akwai li'ummi wa bunul akhi shaqiq sai kuma dan dan uwa shaqiqi aw lil abi ko dan dan uwa li'abi wa in ba'u da koda yayi nisa wal ammu shaqiq da kuma ammi dan uwan uba kenan shaqiqi aw lil abi ko kuma ammi li abi wato dan uwan mahaifi wanda suke uba ɗaya da mahaifi wa bunuhu da ɗansa wa in ala ko da ya ɗaukaka, wa zauju da miji wa maulan ni'ima da kuma maulan ni'ima bararren bawa wa huwal mu'tiqu shine bawan da aka yanta. Alwarithatu minan nisa magada cikin mata walwarithatu minan nisa'i sab'un masu gado cikin mata bakwai ne. Albintu ya wa bintul ibni da jika wa in safalat ko da tayi ƙasa. wal ummu da uwa wal jaddatu da kaka wa in alal koda ta daukaka wal ukhtu da yar uwa ita ma kowace iri kenan shaqiqiya li abiya li ummiya waz zawjatu da mata wa maulatun ni'mati da kuma bararriyar baiwar da aka yanta wa man ada haula'i duk wanda baya cikin waɗannan ka abil ummi kaman baban uwa wabnil ukhti da ɗan ’yar uwa, fahuwa shi kam min zawil arham yana daga cikin dangi, la ya risu shay'an amma baya gadar kowa sha. An gane ko? Sai mu tsaya a nan ko? Sai mu tashi ha'ula il mazkuruna. Abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك